بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله من داو ترمي na hudu a cikin wannan littafi na Tufatul Mubtadi bi sharhi Manzumatul Baiquni a daga nan wato kan giwa za mu tashi a wannan darasi na hudu da malai yake cewa ya kunu hasil qaulin nadhini shafi na 28 ko الحسن علم من طرق برجال لم يبلغوا درجة الصحيح في الضبط yace abinda malamin yake faɗa a cikin wakensa cewa wal hasan al ma'ruf zuwa karshen sa shine hadisi hasan shine hadisin da aka san ya zo ta hanyoyi da kuma mazajen da basu kai matakin sahihi ba a wajen hadda ba ta wajen mutunci ba وهذا أقرب إلى تعريف الخطابي في معالمه وأن يبقى كما هذا تعريف الإمام الخطابي أتكلم معالم السنة وليس هذا على صناعة الحدود والتعريفات وأن حديث وأن تعريف بتبيد يداتي ليدا أكسن تعريفي فليس جامعا ولا مانعا تعريف بيتتر ذكر من صفوف حسن با kuma bai hana wani abu wanda ba hasanun ba shiga ciki tarihi ne wanda yake mai sarkakiya وتحريره الذي استقر عليه الاصطلاح أن الحسن ينقسم إلى قسمين yace magana da za a yi dalla dalla inda malamai suka tabbatar shine hadisi hasan shi ma iri biyu akwai hasanun li zati wane ne shi wa huwa mattasala sanadu li naqli adlin khafif ad-dabt an mithlihi aw arfa'u minhu ila muntahahu min ghairi shududin wala illa shi ne hadisun da isnadin shi ya tabbata ya cika da naƙaltowar mutumin da hadda shi take matsakaiciya daga irinsa ko daga wanda ya fi shi hadda har ƙarshe babu shiriri babu illa za ka ga sun yi kama da sahihi in banda wajen hafifin dab wakar takaddama bayanin uyudihi fi sahihi an yi bayanin waɗannan duka ƙaidojin a cikin sahihi illa an alhassan da za ta yi ikhtassa bi an yakuna fi sanadihi man nazala fi dhabti wal itiqani an tamami dhabti qalilan bambancin kawai shine shi hadisi hasan al-zati a cikin isnadin sa akwai mutumin da haddasa da gogewarsa a karatu ta dan sauka kadan ya dan sauka kadan abra abbara anhu ahlul ilmi bi khiffatil dhabt shi yake ce makhafifud dhabt wato sharuɗin shi sun cika dukkan inganci in banda wajen ainihin wato hadda irin mutane irin su Muhammad ibn Amr ibn Alkama irin su Asir ibn Abd Najud irin su Sha'ib ibn Abi Hamza da da ire-iren su yace fa yuqalu fi haqqihi shi zaka ji an ce masaduqun ko hasanul hadith ko la ba'sa bihi in kana karanta kutubur rijal wa qauluna an mithlihi ay fi martabati dhabt irinsa wajen hadda au arfa aminu ko kuma wanda ya fi shi faƙad ya kunu sanadu jami'ur wati kulluhum min zawi dabtata ta yi dukansu masu hadari cikakkiya walakin wahidun minhum khaffa dabtu sai mutum ɗaya kawai fa ya kunu hadisu hasanan kama sabaka fil amsila wannan guda ɗayan da hada shi tara guda shi la ya hukunci faƙad ya kunu sanadu aktharu akthara min wahidin khaffa dabtu ka gudu fi sanadi aksar min wahid khaffadatu kuma zama fiye da daya idil aqallu fi hadha fi hadha al-ilm yaqdi ala al-akthar mutum daya mai rauni da shi da hukunci hadisi ko mutum daya mai karancin hada da shi da hukunci hadisi kama go ma'lum misalu al-hasan al-zati ga misalin shi aikace qala al-imam ibn majah ibn majah al-qazwini a cikin littafinsa as-sunan yace haddathana muhammad ibn khalaf al-asqalani قال حدثنا الفريابي عن أبان ابن أبي حازم عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يكاو إسنادي تريان تريان تان محمد ابن خلف الأسقلاني دقا, مح... دقا الفريابي شيني محمد ابن يوسف دقا أبان ابن أبي حازم دقا أبو بكر ابن حفص أبو بكر بن حفص ابن, آه ابن عمر بن سعد ابن أبي وقاص جيكا صحابيني shi kuma yace daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda qala Abdullahi yace lamma waliya Umar ibn al-Khattab yayin da Umar ya zama halifa ko lamma wulliya Umar yayin da aka daura wa Umar halifanci khataban nasa fa qala sai hudu ba yace ai inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama adina lana fil mut'ati thalasan summa harramaha wallahi la a'lamu ahadan yatamatta'u wa huwa muhsinun illa rajamtuhu bil hijara illa an ya'tiyani bi arba'atin yashhaduna anna rasulullahi sallama ahallaha ba'da id harramaha yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba halasta mana mut'a na kwanaki uku thumma harramaha sannan sai ya haramta ta wallahi yace na rantsa muku da Allah la a'lamu ahadan yatamatta inda ji labarin wani yana da mata yana auren mutu'a da ita wa huwa muhsinun kuma ya taba yin aure sahihi illa rajamtu bil hijara so Allah hukuncin mazinaci zan mushi za a jife shi illa an ya ace ni bi arba'atin yashhaduna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahallaha ba'da in harama sai ne ya kawo mini wasu shaidu guda hudu da suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta ta bayan ya halasa ta bayan ya haramta ta a kamar yadda aka sani auren mutu'a yana daga cikin masail waɗanda tun cikin sahabbai wasu suna ganin halasta bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin sa akwai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa yadda ke shi ma karshen rayuwarsa ya dawo daga wannan fatawa amma dai sahihiyar magana ita ce wannan cewa auren mutu'a an taɓa halasta wa sahabbai daga baya kuma aka haramta sauran mutu'a yan shi'a suna yin shi har yanzu suna yin shi har yanzu shine mutum ya je ya ga yarinya ya je ya magana da iyayenta ko ya magana da ita idan ba zawara ce cewa shi ya zo garin nan zai karatu ne ko ya zo bakwanda ko kasuwa yana so su yi aure iya tsawon kwanakin ya ba ta sadakinta ko ya ba iyayenta sadakinta daga nan ta zama matar shi sati ɗaya ko wata ɗaya kuma kamantansu har yanzu yan shi'a suna yi kuma ba ma sa ɓoyewa da suka ɗan ɓoye ma amma yanzu ba ma sa ɓoyewa Allah ya kyauta su dai mu shari'a ta hana wannan aure batata malam yace hada sanadu jami'u rijalihi thiqatun ghayra aban fa huwa mimman khaffadatu wannan isnadi duka mazajen shi masu inganci ne in banda aban shine aban ibnu abdullahi ibn abi hazim shi wannan aban haddasa kaɗanci ƙalar zahabi hasanul hadisi zahabi ya faɗa ya ce hadisun shi kyakkyawan wa ƙalar shekuna mukbil ibn abdullah alhaji alwadi ikir ibn alwadi rahmatullahi alaihi ya ce hadal hadisu hasanun wa abanu mukhtalafun fi abanu malamai sun yi saɓani a kan shin za a ce mai sahihi ko ba sahihi ba والظاهر أن حديثه لا ينزل الرد عن الحسن hadisin shi baya yin ƙasa da hasan wallahu a'lam Allah shi kusa da ne a wannan hadisi asalin shi yana cikin masoyin muslim asalin kissa wa min madhani shine kalmar kamar madhan wuraren da ake sa ran samun hadisi hasan ina ne sai ce as-sunanul arba kutubus sunan akwai wato in an bani safa za a ce sunan abi dawud jami'ut tirmidhi al-mujtaba ta nasa'i da sunan ibn majah haka ake lissafa su abu dawuda sannan tirmidhi sannan nasa'i sannan ibn majah al-imamu abu dawud sunan shi sulaiman ibn ash'af al-sijistani wanda ya rasu shekara ta 275 shine mai sunan abi dawud sunan abi dawud littafi ne mai inganci kwarai da yawan hadisai ingantattu daga shi sai jami'u tirmidhi shi ba sunan bane jami na abu isa muhammad ibn saurata tirmidhi al'allamatu dari muhammad ibn isa ibn saura a tirmidhi shi kuma wato ya rasu shekara ta ɗari biyu da saba'in da tara shi ne na biyu shi kuma ya keɓanta da yawan kawo wato abin nan abin da ake ce musu Uh, mazahi na fiƙo daga shi sai al'imam abu abdurrahman an-nasa'i abu abdurrahman an-nasa'i yana da sunan guda biyu akwai as-sunan dinsa al-kubra babba ce mai hadisai da yawa sannan sai kuma al-mujtaba ita ce in an ce sunan nasa'i to ita ake nufi nisba zuwa garin nasa a khurasan shi kuma ya mutu 303 Imam an-Nasa'i a littafin shi ma mai inganci ne kwarai da gaske sai kuma al-Imam Ibn Majah ana cewa Ibn Majah ana kuma iya cewa Ibn Majata al-Qazwini shi kuma shi yake da dan autan su da ba ma a lissafawa da shi da ba a lissafawa da Imam Ibn Majah abu abdullahi muhammad ibn yazid ibn majah da, da kutubul khamsa ake lissafawa sai da alhazimi ya goye shi wato shurutul a'immati sitta ko na makamancin haka ko al-khamsa ne sannan sai aka dawo ai ce al-khamsa al-imamu afwan al-imamu al-mizzi ya goye lissafa da shi a cikin tahzibul kamal to shi ya rasu 200 da da ainihin wato 73 littafin shi ne na ƙarshe a cikin wannan jerin giya da ake ce ma as-sunanul arba amma aka ce as-sunan kawai ba a ce arba din ba to ya hada hadda ba su ba zaka Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai kana iya karawa da Sa'id ibn Mansur yana da sunan Al-Baihaqi yana da sunan da ire-iren su Daraqutni yana da sunan in an ce as-sunan wato littattafai masu suna sunanwa da sunanwa da sunanwa amma aka ce a sunan al'arba to sai a tsaya iya waɗannan hudun su ne wuraren da ake ran samun waɗannan hadisai wamin kutubin takhriji littafan da ake takhriji kuma akwai aljami'u sahih na mukube sannan akwai as-sahiha ta shekul albani na biyu a cikin nau'in hadisi hasan shine al-hasanu li ghairi wa huwa ma jaa mubdaban مضعفا بضعف ينجبر إذا اعتدد بما يسلب للأبد shine hadisin da yake da rauni amma raunin da za a iya ɗauke shi idan an samu abin da zai ƙara mai ƙarfi kamar yadda muka cewa asalin rauni kamar ciwo ne akwai mai ciwon da zai iya yi ma kanshi wani abu kuma za su iya taimakon juna su taimakon su amma akwai mai ciwon da ciwo ya riga ya kwantar da shi kaga wannan shine rauni gairu muntadir kuma ciwon da amma zai iya taimakawa kanshi ya taimaka ma wani to haka ake kallon rauni kadan menene rauni kadan kaman khiffatu dab ko wahali wani kuskure ko mursali ko wani abu makamancin haka sai aka samu wani riwaya wadda ta zo kwatankwacinsa wato mutum ne ya zo ya ba da labari shi a karankin kansa in yi ba da labari shi kadai a garin nan ba a yadda ba a san shi da ƙarya ba amma an san yana iya yin shirme yana iya mantawa yana iya saka wasa da aka yi bai faɗi labarin ba za a ƙaryata ba ko ba za a ce gaskiya ne kai tsaye ba to bayan ya faɗa kuma sai wani mai irin siffar sai zo shi ma ya ƙara ba da labarin wani ko ba tare suka guba ko wani ya ɗan fi shi galmi galmi to kaga sai mu ga oke to yau fa wane shirman bai shigo cikin abin da yake faɗa ba ko yara da aka fada in yara suka zo an ce ba an sarewa ya yaro ko amma idan yara da yawa suka suka ba da labari guda tattaruwansu yana nuna labarin yana da asali ko da a cikin tafasil ɗin shi ba su iya yin tafsirin shi ba su iya kiyaye tafsirin ba malam ya ce fa ƙaununa ma ja a muba'afan ai warada muba'afan ya go da rauni wa za ya shi malu da'if الخفيف والضعيف الشديد mai karamin rauni da mai babban rauni duka suna ciki fa akhrajna dha'ifa shadida bi qawlina sai muka cire mai rauni da muka ce bi dha'afin munjabir raunin da za a iya gyarawa za a iya mishi aljabar shine kamar dauri da ake mutum idan ya kare ai bi dha'afin khafif wa dha'afil munjabir yanqasimu ila qismi rauni wanda za a iya gyarawa iri biyu ne na farko akwai min haisu ta'ani fi dabtin rawi ta fuskar sukar da aka yi ma wani mai riwaya mun fara da su cewa rauni na iya zuwa ta bangare biyu ko dai min li saqatin fi sanad ko kuma li da'afin fi rawi to a cikin da'af din raunin mai riwaya akwai raunin wanda suke masu galmi galmi ne akwai kuma rauni ne mai tsanani to cikin masu galmi-galmin akwai kaman sayi'ul hibzi wanda raunin shi shine haddashi ce mara kyau ya haddace amma zai dan yi samu matsaloli a cikin hadda akwai kuma al-majhul wanda ga sunan shi amma ba a gane waye shi ko kuma layyinul hadith wanda hadisin shi yake da yake da rauni ta fuskar karfin haddasa wannan duka rauni ne amma min jihati abba'ani fi sanad akwai kuma rauni munjabir min haisu saqat fi sanad ta hanyar gibi a cikin isnadin kamar mene yace kal mursal mun fara azdama cewa mursal ba wurgi ake da shi gaba kire ba shine wanda tabi'i yace annabi yace bai ambaci sahabin ba wal munqati da gibi guda daya banda dan uwan shi ne gibi biyu banda sauran idza kana fi tabaqatil aliya musamman yace wannan idan a can sama ne farko farkon isnadi tsakanin tabi'ai ko atba'u tabi'ina wala hawi ko makamantar su wa bi qaulina da ko muka ce da'afun munjabir yukhrijul khata aidan an fitar da kuskure sawa'un min al-maqbul aw al-da'if fa innahu la ya'dudu wa la yu'dadu li'annahu khata inda ka samu kuskure bai kara wani abu karfi kuma shi ba ya kara bai karfi domin kuskure sunan shi kuskure wa qauluna idza utdida ay idza jaa ma ya'dadu ai yuqawwi dan aka samu abin da zai kara mai karfi fa yuqalu abattuhu wa akhadtu adadahu wa qawwaitu Allah rasul ya ce adattuhu na kara mai karfi akhadtu adadahu nayi riko da damtsan sa wa qawwaitu wa yusta'aru al-adad lil mu'ayyan kal yadi akan yi amfani da lafazin adad ga ainihin wato abin da yake sananne kaman hannu kaman da Allah ya ce ma kuntu muttakhidal mudillina ahuba bazan yi ruko da batattu su zama sune masu ƙara mana ƙarfi ba wa hadha al-itibadu muqayyad an takaita ba kowane ƙarin ƙarfi ake karba ba sai wanda ya zama bima yasluhu lil abd sai wanda ya zama ya dace kamar wancan da muka faɗa mutum ya kawo labari ba a iya karɓar labarin shi kadai sai wani kuma ya zo wanda ya gaza shi ta ce to ai kai ba a shi mana wani ba sai kai wani ma ya faɗa ba yadda ba sai kai saboda shi ya gaza shi za ka dole zama wanda za ka iya karɓa ne ya ce wa hadar iti dadu muƙayyadun bi ma ya so lil'abadi a kharajna bihi ma idza kana da'afu fil ma'budi bihi ashad idan na biyun ya fi tsananin rauni ba za a ƙara ma wancan na farkon da shi ba fa inna da'afa shadida rauni mai tsanani kal kadhibi ko mutumin da yake yin ƙarya a hadisi wa tuhumati da mutumin da ake tuhuma da ƙarya wa kadhalika al khata'u da kuma kuskure kal munkari wa shadhi kuskure shi ne a samu munkar ko shadhi la ya'dudu wa la yu'dudu wannan ba sa ƙara ma kowa ƙarfi kuma su ma ba sa ba a iya ƙara musu su tashi misalun hasan al ghairi bil mudha'afi min haythu al dhabt ga misalin hadisi hasan lighairihi wanda a cikin shi akwai rauni ta fuskar haddan wani mai riwaya daga cikin sunan Abi Dawud malam yace Abu Dawud yace haddathana Ahmad ibn Salih qala haddathana Yahya ibn Hassan qala haddathana Walid ibn Rabah qala sami'tu Namran yazkuru an Ummi Darda qalat sami'tu Abu Darda'i naji Abu Darda'i radiyallahu anhu yana cewa قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العبد اذا لعن شيئا idan mutum ya tsine ma wani abu ka tsine ma wani abu dabba ko wani abinci ko ko meye ma sa'idatil la'anatu ila sama sai tsine wata hau sama fa tuglaqu abwabus sama'i duna sai a rufe kofar sama a hana ta shiga summa tuhbatu ila al-ard sai a wurgo ta kasa fatuglaku abuwabu haduna nan ma sai a rufe kofofin ƙasa a hana ta shiga summa ta akudu yaminan washimal wannan tsinuwa ce ta yawo dama da hagu fa idza lam tajid masagan in ta rasa inda ta shiga raja'at ila alladhi lu'ina sai ta dawo kan wanda aka tsine ma wani fa in kana da zalika ahlan wanda aka tsine man ya cancanta sai ta hau kan shi wa illa in bai cancanta cancanta ba raja'at ila qa'iliha sai ta koma kan wanda ya tsine mutum ya zo ya maka ya maka wrong driving ko cik Allah da ya tsine ma to idan da gaske tsinan nan ne sai ta hauka shi in ba tsinan ne bane ya dawo kanka sa ba a san yawan tsinuwa ba ya da dadi ko yaro ne ko babba ko namiji ko mace ko abin hawa mutum ya dinga tsine ma motar shi ko babur ɗinsa ko wayarsa ko matarsa duk wannan la'anar na iya dawowa kanka ko kansu ko ma'anar la'ana shi ne kana adda Allah ya kwashe masa albarka sai ga kuma babu albarka Allah ya sani malam yace jami'u rijalihi muhtajjun bihi bihim ghairu namran wa huwa ibn utba al-dimari salihun fil i'tibar wannan shi kadai ne wanda ba a hujja da shi amma raunin shi ba mai yawa bane qala al-hafiz ibn hadr yace maqbulun idan ibn hajar ya ce makbulin a cikin takaribu tabi yana nufin wanda za a iya karɓan hadisinsa idan wani ya rako shi a idan ba shi kaɗai ya kawo labarin ya'ani in tubi'a wa illa falayyinun galibinsu yakan faɗi wannan kalma ne akan mutanen da ibn hibbana ya kaɗaita da amincewa da su sai idan hadisu mudda'afun bi da'afin yasiri fi numra haka hadisi na yana da rauni kaɗan saboda wannan mutum Numran ibn Utba az-Zimari walahu shahidun ana Abdullah ibn Mas'ud amma yana da shahidi daga Abdullah ibn Mas'ud gashi nan haddathana Waqi'un Ja'ama dan Hanbali qala haddathana ibn Umar ibn Zarr ibn Zarr an Aizan ibn Jarwal al-Hadrami ar-rajul to kaga yanzu nan ma akwai rauni ko domin rajulun mubhamun ar-rajulun minhum wato min kabilan Hadramaut kenan yukna aba umair annahu kana sadiqan li abdullahi ibn mas'ud wa anna abdullahi ibn mas'ud zarahu fi ali falam yajid qala ladan mas'ud ya je gidan shi sai bai same shi ba qala sai yace fasta'adana ala ahadihi wa sallama wastasqa yau mutanen gidan sallama ya nemi izinin shiga yace a bashi ruwa ya sha qala fa ba'athatil jariyatu bi taji'uhu bi sharadin sai aka aiko wato wato wata baiwa ko wata budurwa daga makwabta ta kawo mishi abin sha fa abba'at sai ta yi jinkiri fa la'anatha sai uwar ɗakin ta matan gidan sai ta tsine mata sai ke ne mutum ya banza ce tsinanniya an yi babban mutum ba ko ki kawo mishi abincin yan yan yan yan fa kharaja abdullahi Abdullahi sai ya fita daga gidan faza Abu Umair sai ga abokin nasa yazo fa kala ya Aba Abdurrahman gafarta malam laysa mithluka yugaru alayhi ai kai ai kai kafa karfin wai maka kishi dan naji ka shiga gidana ku kai magana da mutanen gidana Allah sallamta ala ahli ahli akhika ne hada ka shiga cikin gida kai sallama ga matan dan uwanka ni kenan wajalasta ka zauna wa asabta min ash-sharabi akaw maka wani abin sha ka sha qala qad fa'al yace hakikanin gaskiya da nazo baka nan nayi sallama na shiga falo na zauna kuma an kawo min abin sha amma kafin a kawo sai aka samu jinkiri fa arsalat fa ursilat fa arsalat al-khadima fa abta'at sai aka aiko mai ba mai kawo ai ma'aikaciya sai ta jinkiri imma lam yakun indahum wa in ma ragibu fi ma inda ko dai da aka ce ta kawo din babu ne tana ta kokarin ta samu da shi ko kuma su ma suna da bukata fa'at ta'atil khadimu fala'anatha to bata zo ba da wuri sai matan gidan ta ta tsinuwa idan tana tsinuwa ne kuma sai na fice daga gidan da ake tsinuwa yace wa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni kuma naji annabi na cewa innal la'anata ila wujhat ila man wujhat ilayhi in aka yi tsinuwa ga wanda aka tsine mushi fa in asabat alaihi sabilan in ta dace da shi ta zauna akan shi aw wajadat bihi maslakan ko ta ga wurin zama ta tsuguna akan shi wa illa qalat in bata samu wai ta ce ya rab ya ubangiji wujjitu ila fulani an ce in je kan wani falam ajid alaihi sabila amma na rasa yadda zan kai gare shi walam ajid fihi maslakan babu wurin shiga ana fa yaqal la sai a ce mata irji'i min haisu titi ki koma ta inda kika zo sai ce fakashitu an ta kunan khadim ma'azurata tsoro na kai zama wannan yarinya da ake tutsi ne ma a gidan ɗan aikin gida tana da uzuri fatar ju'un la'ana ina tsoron kada tsino ta dawo kan mata gidan fa akunu sababaha ya zama a sanadiyya ta aka tsino saboda ana so a bakunce amunin hidimar baku shine ne mazan tashi na fita hadha sanadu jami'u rijalihi thiqatun ghayr abi umayr fa huwa masturul halin salihin fi shawaib in bada shi abu umayr din nan wanda aka ce aboki abdullahi dan mas'ud shine ba a san waye shi ba malaman hadisi ba su san shi ba dan haka masturi ne wato wanda ba a san halin shi cikakke ba to a gun malaman hadisi mutumin da ba su sani ba kala biyu ne akwai majhulul ayn wanda kwata-kwata sunan shi kawai aka sani ko majhulul hal an san sunan shi an san dalibin shi mutum da ya ko biyu amma ba a san wani labari game da shi ba to shine irin wannan kaga wannan aka hada shi da wancan ba bi majmu'it tariqaini al hadisu hasan al ghairi hadisin hana tsinuwa da kuma cewa tsinuwar takan tafi ta dawo ta fada kan wanda aka tsine ma in ba cancanta ba ta fada kan wanda ya tsinewa kaga wannan abin ya tabbata ta hanyar hanyoyi guda biyu amma kowace hanya daya tana da dan rauni kankani can mun ji akwai wane akwai nambran abin nan ibnu utbatal zimari nan kuma akwai wani mutum mai suna abu umair kowannen su shi kadai hadisin shi ba zai inganta kai tsaye ba amma aka hada su su biyu sai hadisi ne inganta ba haka malamai suke wannan ta tabar kafin su ce hadisi hadisi hasan ne ko kaza kaza yace qala shaykhul albani shaykhul albani da ya kawo wannan hadisi a cikin as-sahiha sai yace al hadisu hasanun ala ala aqallil ahwali mafi karanci a ce hadisin nan hasan haka ya fada a cikin sahiha lamba hadisi 1200 da ainihin 69 malam yace min mabanil hadis al hasan al ghairi wuraren da aka iya samun hadisi hasan al ghairi as-sunan al-arba'a wadancan da littafan da aka faɗa a baya as-sunan dincin da aka ambata Abu Dawuda Tirmidhi Nasa'i da Ibn Majah to sune dai wuraren sannan kuma ana iya samun su a wasu littafai wanda ba wannan ba kaman sunan Sa'id ibn Mansur kaman Muwatta Imam Malik kaman sunan Kubra na Al-Baihaqi kaman ainihin wato sunan abin nan Daruqutni da ire-iren su as-sunan al-arba'a wa musnad Ahmad والصحيحة للشيخ الألباني ودنا أنا إسا موسى أزم وخلاصة مهمة يتي قاتك يتتم بياني أكرشي أولم مما سبق أن الحديث المقبول ينقسم إلى صحيح وحسن daga abin da ya gabata zamu gane cewa hadisi sahihi ya kasu zuwa hadisi maqbuli ya kasu zuwa ga sahihi da hasan wa sayyu yanqasimu ila shi kuma sahihi sai ka raba shi gida biyu sayyul li zatihi mun juwaye shi wa sayyul li ghairihi mun juwaye shi wal hasanu shi ma sai hadisi hasan zaka raba shi ila hasanin li zatihi wa hasanin li ghairihi ya zama kashi hudu kenan ko kowanne daya a cikin biyun ya kasu gida biyu suka bada kashi hudu wa hiya ala maratiba mukhtalifa mun ji kuma cewa waɗannan nau'o'in mataki mataki ne bi ikhtilafi dhabt ila qilha wannan matakan yana da alaka da matakin zurfin ƙwaƙwalwa da ƙarfin haddan masu ruwaitowa wasahihu aqwa min al-hasan hadisi dai yafi hasan ƙarfi fa yuqaddamu za a gabatar da shi inda ta'arud idan an samu cin karo magana karatu malam na fiqh hujja daga cikin murajjihat akwai rajjahantar da hadisin da yafi inganci akan wanda bai kai shi inganci wala murajjaha gaira zalik in ba a samu wani abu can daban ba wa amma fil hujjiyya amma wajen ƙarfin hujja kulluha sawa'un ƙarfin hujjar su ɗaya ne yajibu qabuluha wal amalu bima taqtadi wajibi ne a karba kuma ayi aiki da abin da ke ciki na karantawa zama kun ji ba irin wannan ta tabirza haka malamai suke yi ga masu gane hadisi sai wannan din marare ne ake mana kaga kenan aiki ne wanda mutumin da ba harkar shi ne kamata ya zo baki a cikin kuma har ya ce yana jati wani ce kawai bai yadda da Bukhari ba to kai awa ne kai a cikin a cikin jahilai kai zurubin wani jahilci ne kai kai asuwa a cikin a cikin musulmai kai a wani kwasfa kake eh kamar da ake cewa a cikin karin magana wai ake cewa idan mutum ya je rago yana so yana so ya karo sai ya dinga ja da baya ya tunkuyi dutse to ba za a ce a tausaya wa dutse ba sai dai a ce a tausaya wa rago zai kashe kanshi eh ana tsihun sakharatan yawman yuyuhinaha ya kai wanda kake tunkuyin dutse kana so wai dutsen ya ya fashe za a ce ne ka tausaya wa goshinka ya kai rago eh zaka shi bukhari haka suke mai take da al-kabshu an-nafah rago ne mai karo wanda ya buge kowa shi sa dan ma dai kawai a tausaya wa jahilai ne da ake halakar da su ake sa su cikin shubha amma da bai kamata a dinga kula irin su wancan dan masu suka din nan ba wallahi bai kamata a kula shi kawai kama shi zai a kulle shi har ya mutu a gidan yari bai da wani amfani da wuce amma tunda zamani ne na yancin magana kowa ya faɗi abin da ya ga dama kaga ba yadda aka iya haka za a yi ta bin shi ana ana ana ana bibita shi ana tona mai asiri Allah ubangiji ya tsare mu daga bata abdaif abin shaka? to shi ke dama kan gaba ne ko to za mu saurara na insha Allah kamar yadda faɗa shi wannan karatun baya buƙatar sauri eh kaman wato kasan ba a koyan medicine da da crash program su za a sa yayi likitoci amma kuma ai musu sama sama irin yadda ake ma yan sauran darussa to ko an yi haka ko za a gaba daidai ba dole sai dai kawai a koya dalla dalla ko kuma a bari duka ko a bari duka kuma wannan harkar za ka yi shekara da shekaru kana yi ta iyakacin matakin da za ka yi shi ne ka iya gane lissafin abubuwan ta yadda za ka dinga girmama malaman hadisi Allah ya ƙara musu a rahamarsa a duk inda suke dole ka girmama sha'aninsu ka san kuma cewa wasu bayi ne zaɓaɓɓu da Allah ya zaɓe su don su kare addininsa kamar yadda aka tambayi a ainihin Abdurrahman afwan wannan abokin Imam Ahmad ibn Hanbal din ibn al-Qattan aka ce gafata malam yana ta bayani na ilimi hankali ya tashi aka ga to malam ran da baka nan in ka mutu a dai wannan bayani sai ce Allah zai kawo su ya ishir har jahabila tunda Allah yayi alƙawarin addinin zai wanzu zai wanzar da waɗanda za su dinka kare addinin da wannan ilimin saboda ba a taɓa wani zamani da ya wofanta daga wanda za su yi mai musulunci da sunna wato kariya gwargwadon bukata sallallahu wasallam ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah